الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin al'awamilul mi'atu aljurjaniya an nahawiyya wallafar babban malami abdulkahir aljurjani rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin bayani akan wasu matsaloli da suka shafi ilimin nahawu wanda yake taimakawa a karanta larabci daidai bisa lirabi sannan kuma wannan ya taimaka a fahimci abin da aka karanta daidai don malamai na cewa duk abin da mutum zai karanta bisa kuskure to zai yi wahala ya iya fassara shi daidai kuma wannan gaskiya ne saboda fassara tana tafiya ne tare da lirabi tana tafiya ne tare da lirabi idan ka yi kuskuren lirabi to zai yi wahala ka iya fassara ta yadda ya kamata to Allah ta'ala ya gafarta masa a wannan yammaci na juma'a ba bisa ga sanarwar mai alfarma sarkin musulmi yau ɗaya ga watan juma'a da saniya kenan jiya ya zamo talatin duk da jiya mun ce ɗaya to yau na ga ya sanarwa cewa ɗaya ga watan juma'a da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1442 wanda ya daidai da 15 ko ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam za mu tashi darasi na goma sha ɗaya za mu tashi annabi sabi'u asma'un ko asma'u tajzimul af'ala za mu tashi nau'i na nawa na bakwai shi wannan nau'i na bakwai za mu karanta asma'u wasu sunaye tajzimul af'ala wanda suna yi wa ayyuka jazama a satin da ya gabata mun karanta hurufun تجزم الفعل المضارع الواحد mun karanta haruffa da mala ya kawo mana guda biyar cewa suna yin jazama ga fi'ili mudari ko to yau kuma za mu karanta sunaye dama mun ce wani daga cikin ƙibar littafin shi bai cakuɗa su wuri guda ba sai ya raba su ya ware maka haruffa da nasu aiki su harufa aikinsu kawai su ɗaure fi'ili kwaya ɗaya su kuma sunaye a babin jazama su kuma suna yin jazama ga afa'al kamar yadda za mu je insha Allah ta'ala wanda shi ibnu ajin rum da ya zo sai ya gwamaya su gaba ɗaya sai ce wal jawazimu samaniyata ashara sai ta gargado maka su ya cakuɗe su wuri ɗaya to amma shi abdulkahir aljurjani da ya zo sai ya raba mana su kamar yadda za mu gani a to su asma din nan za mu ga cewa suna wa fi'ilai ne guda biyu jazama guda biyu ba guda ba sabanin harufa sai ce ala ma'ana in kuma dukkaninsu kowannensu yakan zo ne bisa ga ma'ana in cikin huruf mun karanta in ko ita ce ma ummul ba in mun karanta cewa harfu shartin wa jaz harfu shartin ko wa jazmin ko na wa jazain harfu shartin wa jazain wa jazmin mun karanta wannan to wannan ma'anar da ke cikinta to duka su ma sunayen nan suna ɗauke da wannan ma'ana ta sharaɗi da jawab da kuma jaza amma ta fuskar suna ita harafi ce su kuma sunaye ne ya'ani abinda ake nufi lisharti wal jaza'i nan na sun kai tarayya da in wajen sharaɗi da kuma sakamakon sharaɗi wanda a wancan darasi mun yi bayani ya ke nufi da sharadi ko da kuma menene jaza'i eh a to wannan kenan don za mu ga cewa can cikin misalan da ya kawo in tukurimni ukurimka muka ce in tukrimni tukrim muka ce fi'il shartin ne fi'il shartin ne sannan kuma mudari'un sannan ukrimka shine jawabu shart wa jazai jawabu shart wa jaza'u shine jawabin sharadi kuma shine sakamakon sharadin da aka ambata to wannan ma'anar su ma duk sunayen nan da za a karanta suna dauke da wannan ma'ana ta sharadi da kuma jawabi wahiya tis'atu asma'a su sunaye ne guda tara sunaye ne guda tara yaquluna kuma malaman nahau na kiran su suna ce musu asma'u manqusatun asma'u manqusatun amma sunaye ne masu naƙasu ba cika ko ba kamar cikin afa'al akwai al'afa'alun naqisa su ne kana da akhwatu hako da makamantansu to haka cikin sunaye ma akwai al'asma'u annaqisa to su wayannan sunayen gaba ɗayan su guda tara ɗin nan su ma ana kiran su da asma'u manqusa me yasa aka kira su da asbabun mankusa saboda suna buƙatar jawabin shara'i suna buƙatar jawabin shara'i kamar yadda zamu gani mala yace misali na farko wanda yake shine ummul bab shine aslul bab a cikin su wayannan sunaye akwai man muna da man nahau misali man yukrimni ba tukurimni ba ne yawon ne don wannan ta'un ba ta da mahalli eh kuskure yawon shi ya fi cancanta a sa ba ta'un ba da yan kasa ta'un to ya zan lazimi a ce ukurim ha ba ukurim ho ba man yukrimni duk wanda ya girmama ni ukurim hu ni kuma zan zan girmama shi zan girmama shi to mahallin shahid anan man sai ka ce mata ismu shartin ismu shartin wa jaza'in wa jazmin kuma اسم شرط وجزاء وجزم مبني على السكون مبني على السكون في محل ما محل انت في محل رفع مبتدا يا شيخ في محل رفع مبتدا ايه من ka fahimci ma'anat man yukrimni ukrimu duk wanda ya girmama ne zan girmama shi to man anan mubtada ce ta zo a mahallin ibtida so da haka mabniya ce ala sukun li'annaha la yazharu la yazharu al-i'rab anha li'rabi baya bayyana daga gare ta to zaka ce ismu shartin wa jaza'in وجزم مبني على السكون في محل رفع مبتدا يكرمني كو يكرمني سيكتي فعل شرط فعل شرط مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون لأنه لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ونون الوقاية لا محل لها من الإعراب وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به بارك الله فيكم ak ukrim ukrim sai ka ce jawabu shartin wa jaza'uhu jawabu shartin wa jaza'uhu an gane a fi'lu shartin wa jaza'i to fi'lun fi'lu shartin a fi'lu ya kamata mu sa ibara to fi'lun mudari'un jawabu shartin majzumun wa alamatu jazbihi as-sukun litajarrudihi 'anil nasibi wa likhuluhi 'an nunay at-tawkid wa nun an-niswati wa huwa صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل في محل نصب مفعول به تسكت والجملة من فعل الشرط وما بعده في محل رفع خبر للمبتدأ so da haka jimlar gabaɗe min fi'il shart wa jawabihi su ne suka zauna a mahallin labari na man takadirul kalam shine yukurimuni ukurimuhu yukurimuni ukurimuhu to amma sai aka gabatar da man din saboda ta zo mahallin sharadi nan wajibi ne a gabatar da ita dole ne to saboda haka yukrimni eh fi'lu shartin mudari'un ukrim hu shi kuma jawabu shart wa jazahu sai na biyu wa ayyu nahau ayyuhum ayyuhum ko yukrimni ukrimu ayyuhum yukrimni ukrimu duk wanda ya girmama ni zan mi zan girmama shi to da li'irabin ta da jumla da ta gabata duk li'irabi ɗaya ne ita ma ayyu eh ismu shartin ce an gane ismu shartin ce wa jaza'in wa jazmin kuma an gane na ayi idafa ta zuwa ga zamiri na jama'a shine hum yukrimni saboda haka tana mahallin al-ibtida yukrimni shine fi'lu shartin mudari'un majzumun shima fi'ilinsa muqaddar fa'ilinsa muqaddar ne taqdiruhu huwa nunul wiqaya la mahalla laha min al-i'rab ya'ul mutakallim ita ce maf'ulun bi fi mahalli nasbin ukrimhu eh tunda mun riga mun yi wancan lirabi duk ɗaya ne ba ba bambanci an gane yawwa saboda haka ayyu misali zaka ce a ismu ita ɗaya ce za ta bambanta da sauran to zaka ce ayyu sai ka yi tafsili ka raba su ayyu ismu shartin wa jaza'in wa jazmin mabniyun ala dhammi mabniyin yawwa sai ka ce wahiya mudafin ko wahuwa mudafin wahuwa mudafin hum damiru jama'a mabniyin ala sukun fi mahalli jarrin mudafin ilai an gane to saboda haka da ita sai ka ce wal mudafu a menene sai ka ce wahiya waqi'atun fi mahalli raf'in ko kuma waqa'at fi mahalli raf'in ko fi mahalli libtida to mahalli ne na magana fara abinda za a yi magana da shi to tunda an dauko ta duk da ba nan ne mahallinta ba an dauko ta daga can yukurimni ayyun haka ya kamata yukurimni ko yukurimuni ayyun idan an kai ta ƙarshe fi'ilin sai ya koma da rafa'arsa yukurimuni ayyun ukurimuhu wannan shi ne ka'ida to wannan bai yiwa a larabci bai yiwa a larabci kaga a ce ita ce fa'ili don tun da an gabatar da ita kuma ita ce fa'ili to in ta tashi daga matsayin fa'ili ta kuma mahallin mubtada sai zan shi fa'ilin damiri ne za a kaddara shi an fahimci wannan? to wannan shi ne ayyun ismu shartin wa jaza'in wa jazmin mabniyun ala dammi ko fi mahalli raf'in sai ka ce mubtada yawwa haka ya kamata wa huwa mudhafun ko wa hiya mudhafun duk ana fada zaka iya cewa hiya zaka iya cewa huwa hum damirul jama'a mabnin ala sukuni fi mahalli jar mudhafun ilayhi tukrimni fi'lu shart ukrimuhu shine jawabu shart to sai wa ma sai ma masalan ma tasna asna ma tasna asna duk abin da ka aikata zan aikata sharaɗin nawa aiki shine naka sharaɗin nawa aiki shine naka in kaya zai yi kenan in baka yi ba to da shi ne ma'anar sharaɗi shi ne ma'anar jawabu shart shi ne ma'anar abin nan jaza'u shart to ma sai ka ce ismu sharɗin wa jaza'in wa jazmin mabniyun على السكون في محل نصب في محل نصب مفعول مقدم في محل نصب مفعول مقدم تصنع تصنع سيكتي فعل شرط مضارع كو مجزوم بما وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو تصنع أنت جوازا جوابا هكذا جو وجوبا تقديره أنت ديني أصنع أصنع شنمي فعل مضارع كو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه شماء السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا المتكلم بارك الله فيكم تسيوى ما ومتاكو يتكمل للزمان نحو mata ta kharuj akhruj duk lokacin da ka fita zammi zambita to ita mata akan kawo ta ne zaman zarafi ce zarfu zaman takan zo ne don ta yi bayanin lokacin da aiki yami yawo to mata sai ka ce mi ismu sharfin wa jaza'in wa jazmin ko مبني على السكون يا شيخ مبني على السكون في محل ماذا في محل نصب يا شيخ في محل نصب على الظرفية تخرج فعل فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إيه. أخرج فعل مضارع آه فعل فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جذبه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا تسمى مهما مهما ita ma dai zarafi ce kamar mata misali na hau mahama takun akun duk inda ka kasance to ni ma zan kasance wuri to mahama ismu shartin wa jaza'in wa jazmin mabniyun ala sukun ita ma ko takun takun mhm me ne rabin takun فعل مضارع أه؟ فعل فعل شرط وجزاء مم. كما فعل شرط أه؟ باب جزاء فعل شرط مضارع أه؟ مجزوم ba mabni ba majzumun bi mahama wa alamatu jazmihi as-sukun limaza litajarrudihi anin nasibi wa li khuluwihi an nunay at-tawkid wa nun an-niswati wa huwa sahihul akhir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta akun akun فعل مضارع جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا بأنت وأنا wa aina to sai mi sai hmm? wa aina ita ma li zarfil makani ita kuma takan zo don ta yi bayani zarfin makani inda aiki yawo na hau misali aina tamrur amrur duk inda ka shuɗe ni ma zan shuɗe duk inda ka gitta ni ma zan gitta ta nan to aina aha ismu sharfin mabniyun wa jazmin mabniyun ala al-fath eh ismu sharfin wa jazain wa jazmin mabniyun ala al-fath tamrur tamrur fi'lu sharfin mudari'un majzumun bi aina wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi 'anil nasibi ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أمر أمر فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح, صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وأن أكوي أكوي أن إنا مثالي نحو أن تأكل akul duk inda ka ci ni ma zan ci inda baka ci ba to ba zan ci anan ba to anna ismu shartin wa jaza'in wa jaza'in wa jazmin mabniyun ala sukun ko ta'kul sai ka ce mi fi'lu shartin mudari'un majzumun wa ala bi bi anna wa alamatu jazmihi السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت آكل بإسكان اللام آكل فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ما مغانا كي وحيثما و وحيثما duk da ita waccan ba mu faɗi mahallinta ba me mahallin anna mun ce ismu shartin wa jaza'in wa jazmin mabni na ala sukuni fi mahalli fi mahalli nasbi eh fi mahalli nasbi to shine muka banta wa haithuma nahau haithuma tazhab azhab duk inda ka tafi zan tafi shi ma zarfu makanin to haithuma اسم شرط و جزاء وجزم مبني على السكون في محل نصب مفعول به فاعلين هذا محل النصب تذهب فعل فعل شرط مضارع مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أذهب أه. فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا مما قالك وإذ ما وإذ ما إتمادي ظرفيتي نحو مثالي إذ ما تفعل أفعل إيه دك إندا كأيكتا زن أيكتا دك إندا كأيكتا زن أيكتا كو دل لوكة إندا كأيكتا نيما زن أيكتا إذ ما اسم شرط وجزاء وجزم مبني على السكون في محل نصب تفعل أه فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أفعل أه فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة وعلامة جزمه السكون وفاعل لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا wannan shi ne wannan ana yi ne saboda kowa ya iya eh shi yasa ake yi daki daki daki daki daki daki insha Allah saboda haka kowa sai yi kokari ya ta muraja da rabi in baka dabbakawa baka iya kuma a kiyaye da kyau a saba mahali shi ba a saba da karantawa daidai eh kaka ce ha'ilun mudarib eh a fa'ilun mudari'un فعل مضارع kaka ce hi'ilun eh ko fi'ilun a kafin da larabci yadda yake yanzu mutum bai da wani uzuri tun da alhamdulillah mafi yawancin mu matasa ne wajibi ne a karanta tajwidi shewa abdullahi ya faɗa cewa karanta larabci bisa ƙa'idodi yadda ya zo a larabci musamman alkur'ani yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kan ba ka zo kana hailun mulari'un fa'ilun marhu'un eh mafa'ulun bihi mansubun kaga akwai matsala eh eh to Allah ya taimaka eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh